الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا يا نستعين يا رب المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم او الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخالق لما سبق نار بحمد الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله كما قال الله سبحانه وتعالى يعلم وتعالى بركة من شدة ويتم جنابة كهل شكرا تقول يا بتريه دا أربعين يقول لما هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إلى ثلاثين يوم شهر shekara ta dubu da ashirin da biyu miladiya a don katamar wani littafi na mitkul asfar shafi wa mallatan kafar kudai wanda mun fara karatu karamin ashirin da takwas ga watan biyar shekara dubu da ashirin wato an yi kusan shekara biyu kenan ana wannan karatu ɗin yau zama an zo ƙarshe a kasancewa ga shirin ya halarta kuma manyan ɗan'uwa da suka halarta za mu ɗan dubi wasu abubuwa ta teke sannan sai shi abun nan abu na farko matsalan fatiha a karatu abubuwan da muka yi magana a baya ne za mu ɗan yi muraja a wasu wato matsalan fatiha saboda kasancewar fatiha rukuni ne daga cikin rukunai na sallah idan fatiha ba ta samu ba to sallah ta lalace da kuma wurin da ake samun ainihin kuskure a cikin karatu da ake na fatiha wato wurin shadda da ake na iyaka na abudu sai a karanta shi da ainihin ba tare da shaddan ba a ce iyaka na abudu to idan mutum ya yi haka kamar yadda yake a lugar larabci kamar da zafa a cikin muhammadarsa kadar ya fi shamsu illa da fatihi wa wajen ka ta shamsi alkafira'a idan kake iyaka ka kake iyaka ba to ma'anar kana kace Allah ranan ka ko hakkin ranan ka muke bautawa wato iyaka na abudu hakkin ranan ka Allah muke bautawa wa iyaka na sayin hakkin ranan ka Allah muke neman taimako badalan kai badari akan cewa iyaka na abudu Allah gare ka muke bauta saboda haka irin wannan wurare mu kiyaye su kwarai da gaske a karbi Qur'ani wurin ma'amutansa sai zama to mu kiyaye wannan kurakurai da matsala ta biyu matsala ta sirri matsala ta ɓoyewa wato in an ce sirru a sallah ɓoyewa a sallah ba yin zubin ba ne karfi baki kai shiru ɓoyewa a karatu a sallah yana da nau'i kala biyu nau'i na farko akwai abin da ake kira ala sirru ala sirru ala sirru shine an yasma a nafsahu mutum ya jiyar da kansa karatun da kake yi a ɓoye ne amma kunnen ka yana jin abin da kake faɗa shi yasa za ka ji wasu suna sirrin ma ana cikin karatu kai da kake makwacin sa kana jin tasbihin da yake yi ko karatun fatiha ko wani abu wannan shine ala sirri na biyu akwai adana sirri shi kuma na biyun adana sirri shine harkin ka zai motsa kamar tun da yake tun daga risala mai risala ya gaya mana da karanta fatiha amma bi tarihin lisa da motsa harki ba za ka zo karanta fatiha ka yi zugun ka gama ka yi ruku'u ka ce ka karanta fatiha ba a shiru ka yi ba karanta fatiha ba kuma an rasa ta an rasa sallah shi yasa muhimmin lamari ne da motsa harshe haka mai mutasar shi na kawo cewa lallai ne a motsa harshe a lokacin karanta fatiha ba mutum ya yi kuntu ba wai rufe baki ya yi shiru to wannan matsala ce muhimmiya nan ba mu lura da ita wato zaman to a koyon za a na motsa harshe ko dai kai kana jin abin da kake karantawa ko kuma ko baka je harkinka yana motsa a matsayin kana karatu matsala ta biyu kenan matsala ta uku da tafi wahala babin da muka fi jimawa a kai shine zahu fi sallah rakkanuwa a cikin sallah wannan babi na karshe na littafin babu sahabi mun yi zama tun na arba'in da biyar har zuwa na hamsin da shida a cikinsa wato gama dai goma sha a cikin wannan babi to akwai wasu ƙa'idodi da malamai suke bayarwa ko kuma formulas wasu tira su wanda idan mutum ya gane su ba wata sujjada da za ta faru da shi ta gagare shi wato ana faɗa maka za ka auna da wannan ma'aunan ka gane sujjadan kabli za ka yi ko baɗi wannan tura ko ko formulan guda tara ne guda tara su ne na farko sujjadan baɗi yana da matsaloli guda biyu matsalolin nan guda biyu na farko shine ta haƙƙun wato ziyada muhaqqaqa na biyu ziyada mashkuka waɗannan abubuwa guda biyu su kaɗai ne in sun faru za ka yi baɗi na farko ziyada muhaqqaqa tabbas ka tabbatar ka yi ƙari a cikin sallar nan amma ƙarin da bai kai kutun cikin sallar ba misali sallah mai raka hudu baka ƙarin da ya kai kai ta raka takwas ba in ya kai haka sallar ta ba ce to idan kai ƙari a sallah kuma ka tabbatar ka yi ƙari wannan za ka yi badi abu na biyu da zai sa ka yi badi shine ziyada mashkuka kana shakka ka yi ƙari ko kwanto kake ka yi ƙari kuma nisan kawo shakko su jarbar kala to nan ma za ka yi badi waɗannan abubuwa su kaɗai ne za su faru mutum ya yi baɗi a cikin sallah sai abubuwa guda bakwai da in sun faru su kuma zai ja mutum ya yi jiran ƙarfi abu na farko shine na ƙasun muhakkakun ragewa wadda ka tabbatar da ka rage amma abin da ka rage fa sunna ne in farilla ka rage ko rukuni ka rage sai ka yasar da raka ka irga'in raka'an ka kawo ta raka'a baniyan kana binayi za mu zuwa kai wato ƙari da ka tabbatar da kayi ƙari abu na ɗaya kenan abu na biyu na ƙasun mashkur ko ka a ragi afwan ragi da ka tabbatar da kayi ragi abu ne za ka yi ƙarfi ragi da ka tabbatar da kayi ragi na ɗaya na biyu ragin da kake kwanton cewa kayi ragi kana kwanton cewa ka rage wani abu shine na biyu na uku na ƙasun wa ziyada muhaqqaqani da ragi da ƙari duka ka tabbatar sun faru da kai a sallah to wannan ma za ka yi kallo ka yi rage tabbas ka yi ƙari tabbas abu na hudu na ƙasun wa ziyada mashkukan da rage da ƙari wanda duka kana shakka ko sun faru da kai a cikin sallah nan ma za ka yi kallo abu na biyar ta haƙƙun nafsi wa shakkun fil ziyada tabbas ka tabbatar ka yi rage a cikin wannan sallah amma kana kwanto anya ba rigin ba shi ƙari ba kana kukwanton kayi ƙari to wannan shi ma za ka yi bari a za ka yi ƙabli a wannan matsala matsala ta shida ta haƙƙu ziyada wa shakkun fil nuqsan tabbas kana tabbas kayi ƙari amma bayan ƙarin da kai kana kukwanton cewa anya kana kukwanton kayi rigi to wannan shi ma za ka yi sujudan ƙabli abu na ƙarshe ta haƙƙu sari la yadari azada am naqas a sallan sai ke ji cewa lallai ka yi rafkanuwa a cikin sallan nan amma baka sani ba rafkanuwar da kai rage kai ko ƙari kai a rafkanuwar to wannan shi ma zai sa ka yi ƙabli waɗannan su ne abubuwa guda tara da za su sa mutum ya yi ƙabli ko baɗi guda biyu na baɗi guda bakwai na ƙabli bayan wannan akwai mahallin tadarus wurin da za ka iya riskan abin da ya faru da kuskure idan ka bar rukuni a cikin sallah kamar ruku'u kamar sujjada karatun fati abinda muka sani farillai ka bar shi a wata raka'a a raka'an da suke gabanta idan baka yi ruku'u ba idan baka riga ka yi ruku'u ba a raka'an gaba to za ka dawo ka gyara abin da ka bari sai ka sake shi misali ka bar ruku'u a raka'a ta farko har ka je ka yi sujjada ka ɗagorin ka fara raka a tabi ka gama karanta fatiya ka karanta kana ka karanta sura sai ka tuna a raka ɗazun nan na farko ban yi ruku'u ba to dole za ka komar da neto ɗin ka raka a na farko ka yi ruku'u sannan ka sake sujjada saboda tartibi sujjada yakan zo ne bayan ruku'u ka sake sujjada ɗin ka guda biyu sannan ka miƙe wancan ƙare-ƙare da kai duka ka zubar da su ka sake wato ka biyo ka shiga raka a tafi bayan kayi rukun kuma kayi abin da yake bai ba ruku to wannan shine mahallu tadara idan ka riga ka dago daga ruku na raka'a ta biyu sai ka tuna a raka'ar kazo ka bar rukuni to wannan raka'ar ta farkon zaka yasar da ita wannan raka'a da yake ciki yanzu da ka dago daga ruku ta zama raka'a ta farko to wannan shine formula da malamai suke bayarwa idan ka kiyaye wannan to ba su jiran da za ta faru ka gagare warware ta mun fahimci wannan abubuwa to idan mun fahimta ga wasu matsaloli da muke bukatan warware su misali ga tambayoyi man tazakkara al-fatiha ba'da rafi rafi min ar-ruku'i rak'ati thalitha wanda ya tuna fatihan raka'a ta farko raka'a ka ta farko ita tuna ba karanta fatiha ba amma baka tuna ba dan da ka dago kanka daga raka'a da raka'a uku ka dago daga ruku'in raka'a ta uku sai ka tuna a raka'an farko ban yi fatiha ba ya za a yi na na sai ka malam ya ce sai ka rubuta ta farko in ka rubuta ta farko sai ya kenan na a in ka rubuta ta farko yanzu ta uku nan da ka taso malam ya ce sai ka zauna ka yi tahiya bayan da ka yi tahiya da kai raka'a biyu yanzu ka dago daga ruku'un raka'a ta uku sai ka zauna kai tahiya in kai tahiya ne sujada ne zai zama in kai da sallah mu dauki wannan ma'aunan abu ne mai sauki na ya riga sai ka karɓi wani sujada za a yi za a yi rari a abin da ya faru raka'a ta uku nan da ka mai da ita dawo ta biyu ka zauna kai jayya in ba manta ba raka'a ta uku ana karanta fatiha ne kadai to ka ka karanta fatiha ba karanta sura ba ka bar sura ka bar tsaiwan sura kaga bayan ƙarin da kai ta yi rage to wanda ya rage ya ƙare kuma wani sujjara zai yi to kabila kenan wannan matsala mun fahimta to matsala ta biyu wanda ya tuna fatiyar raka'a ta farko bayan ya gama karatu a raka'a ta biyu kafin ya yi ruku'u sai tuna a raka'an farko ban karanta fatiya ba yanzu ya zai mu ɗora mu ɗauki wannan ma'auna na wanda ya tuna fatiya bai karanta fatiya a raka'a ta farko ba amma bai tuna ba sanda ya gama karatun fatiha da sura na raka'a ta biyu sai tuna a raka'a ta farko ban karanta fatiha ba kafin ya yi ruku ba bai yi ruku a raka'a ta biyu ba na ai mun ce he mutum ya yi ruku a raka'a ta biyu zai wurgar da raka'ar baya wannan kuma bai yi ruku ba sai ya dawo yawa sai na cikin ɗinsa ya dawo Allah saka alkhairi ya dawo yanzu ina raka ta farko wancan sujjada da ya da waye da ruku da komai zai bar su tukan yanzu na dawo raka ta farko ba wurgarwa ba aka yi litop ina ya dawo raka a farko sai ya karanta fatiha idan ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku ya sake sujjadodin can inda tartibi sannan ya dago in ya gama wata sujjada zai yi akwai rage a ciki ba di shi ne abin da zai yi zai su jiran ba di saboda raka'a ta biyu da ta farko duk fatiya da sura ne sannan bai yasar da raka'a ba wannan ƙarin da ya har ya shigo raka'a ta biyu yanzu ya koma raka'a ta farko shine ƙarin da ya yi ba rage da ya ce sallar to saboda haka zai su jiran ba di na matsala ta uku afuwan akwai matsalar da muktasar ya kawo cewa wala yujbaru ruku'a ulahu bi sujudi thaniyati ah bi sujudi thaniyati ba za ka yi jabaru ruku'un farko ba da sujudodi guda biyu abinda wannan magana take nufi kai ne ka zo sallah da ka zo sallah ka gama karatun fatiha ka gama sura ka yi ruku'u ka ɗago daga ruku'u sai ka ji kamar daga sujada ka taso sai ka masa da sujadodin gaba ɗaya kawai na taso daga sujada sai ka shiga raka ta biyu ka sake karanta fatiha da sura da ka gama fatiha da sura maimako ka yi ruku'u yanzu kuma a raka ta biyu sai baka yi ruku'u ba sai ka manta sai ka tafi sujada a raka farko ka yi ruku'u baka yi sujadodi guda biyu ba a raka ta biyu ka bar ruku'u ka je ka sujudodin kana ɗagowa daga sujjadan sai ka tuna raka a farko fa na bar sujjadodi a wannan raka an kuma na bar ruku ya za a yi na yana yana faruwa yana faruwa tun da tun masa'i da ake ai sama da haka ma yana faruwa sama da haka ma yana faruwa shi yasa aka fitar da zafin kan da mutane suke yi ana yin sama da haka ba saboda haka idan haka ya faru ya zamu yi wannan raka farko ba a yi sujjada ba raka ta biyu an yi ruku'a ba a yi ruku'a ba an ji an yi musu sujjadori na'am na'am na'am to kaga ina tunani ne sai ka ce kawai shikenan waccar rukuwar tunda ba ta samu rukuwar ba ta samu sujada ba ga wannan ta samu sujada sai da shi raka'a da kawai to kaga kuma ba saboda kowace raka'a da niyya wannan kayan yin ruku raka'a farko ne wancan kuma ka tafi sujadar raka'o'i na biyu ne kaga kai kowanne da niyya saboda haka abin da kai niyyar sa a raka'a ta biyu ba za ka mai da shi raka'a ta farko ba ba zai yi ba ba ba za ka yi ba abin da za ka yi yanzu daga sujadar nan da kuna cewa ba ka yi ruku a kayan ruku da za ka tashi ka tsaya ne daga sujjarorin nan na raka ta biyu za ka miƙe miƙe wannan kana miƙewa ai dama mun ce he mutum ya yi ruku raka an baya za a yatar da ita in ba mata ba wannan raka ta biyu kuma bai yi ruku ba sujjada ya tafi kaga sujjada ba ruku ba bai da muhalli kana miƙewa sai ka ce to yanzu na dago daga ruku raka an farko inda dama daga nan matsalan ta faru ka dago daga rukun raka ta farko shikenan sai ka tafi sujjada ka je ka sujudodi guda biyu na raka a farko sannan sai ka miƙe wayannan ƙare-ƙare sujudodi da kai duk ba muhallin su bane ka yasar da su sai ka yi sujudan na'am sai mu yi sujudan na'am a za ka tashi da niyyar cewa za ka koma raka ta farko ne za ka koma raka a farko da ka samu matsala tunda raka ta biyu ne ba ta zama ta biyu tunda baka mata ruku'u ba sujjadodi kai baka yi ruku'u ba saboda haka sujjadodin ba su da mahalli za a koma raka ta farko da ka yi ruku'u a raka ta biyu da kawai za ka yatar da raka a farko ne raka ta biyu ne da raka ta farko amma tunda baka yi ruku'u ba ba ba za su zama raka a biyar ba ai raka ta biyun baka mata ruku'u ba sujjada ka je kai saboda haka wannan sujudojin su za ka zubar suka komar da network ɗinka kan raka a ta farko ka ɗago da garku raka ta farko ka je ka yi sujudodi shikenan sai ka yi sujudan bari saboda wannan ƙare-ƙare da kai to wannan suna daga cikin matsalolin sallah da mai kurɗi yake cewa kadarwa azimun babu ha kusa biya hudu tana da matsaloli masu wahala kwarai da gaske daga ka tashi daga sujudan kawai shikenan kana tsayawa zai zama kamar ka miƙe daga ruku'u ne sai ka tafi sujjada kuma again eh ka kaman ka dago daga ruku'un waccan raka'a farkon to dama na koma ta farkon ne wannan kuma ka zubar da su sujjadodi tunda ba su da ruku'u ka wannan ita ce matsala ta yawa ba ta zama raka'a ba duk raka'an da ba a yi mata ruku ba ta zama raka'a ba za a zubar da su na yawa a sai matsala ta ƙarshe da za mu tsaye a kai kusuwan a yawa sujadan bari za a yi idan an gama za a sujadan bari saboda ƙare-ƙare da aka yi sai matsala ta ƙarshe da za mu tsaye a kai ina ga saboda lokaci a wanda a rakawoyinsa guda hudu duka yi sujada ɗaya sanda ya zo yana ta giya sai tuna sannan nan da ya raka hudu duka su jira ɗaɗɗe ne ta yi raka na hudu na yi duka su jira ɗaɗɗe ne ta yi yanzu ka zo kana ta giyar rak ƙarshe sai ka tuna ai su jira ɗaɗɗe ne yi
ajabun minan ajaibi ya za mu yi morowar ta da ɗora da wancan ma'aunan da muka yi mun ce idan mutum ya yi ruku'un raka'a ta gaba ta baya in ya bar rukuni ta lalace zai ya da ita ba zai dawo ba na ya zan wuri wannan matsalar na to idan ba manta ba mun ce duk raka'ar da ka bar rukuni daga cikin rukunan raka'ar idan raka'ar da take biye ta kayi ruku to baka da mahallin tadarus baka isa ka koma ka gyara raka'ar ba to kenan a raka'ar farko ka bar sujjada da ka zo raka'a ta biyu kana yin ruku raka'a farko ta lalace ba za ka dawo ka gyara ta ba raka'a ta biyu ita ma ka zo ka bar sujjada daya kana kulla ta uku ta lalace ba za ka dawo ka gyara ta ba ita ma ta uku ka bar sujjada kana ruku ka zuwa daga ruku raka'a ta hudu ba za ka dawo ka gyara ta ba yanzu zaman tayya da kake yi raka'a ta hudun nan ita ne za a ƙara sujjada sai ka sujjada ta biyu a raka'a ta hudun nan ita sujjada ta biyu wancan ukun duka sun lalace ta dawo raka'a ta ɗaya a in bayan ya sallame wa tsala in yayi tsawo sallan ta lalace idan bai tsawo yana da wani auren zai dawo yayi wannan sujjada sai raka'a ta hudun nan ta dawo ta ɗaya sai ya ƙara kawo raka'o'i guda uku sai ke sujjada kafli saboda wannan raka'a ta hudun mai fatiha kaɗai ne akwai rage kenan a cikin matsalan bayan ƙari saboda haka yi mutum ya yi sujjadan kabli to wannan dai suna daga cikin matsalolin da muka tattauna a baya za mu dakata a nan sai kalimatu shukur kalma kalmomi ta godiya ga ɗan uwa na farko godiya wa shehi wanda da ishadin sa da ilimin sa ta fara wannan karatu da shi kuma bayan wannan karatu da ake yi ko wanda malamin sa ne ke gabatarwa a kullum juma'a a ba'anka duran juma'a da haka wanda sai liman da wani kai da ke gabatar wani wani juma a wurin da ya tafi sudan shi ma wani aka kayan da wani shaf ko kuma wanda malamin ke gabatarwa na masallaci ba ta nan suba dukkan ne karatukan da ke izini ake yi ana ilmantar da al'umma muna godiya wa shi da wannan ainihin gudumawa da yake ba dini yana karantarwa kuma yana tura ɗalibai a ci gaba da karantar da al'umma musamman akan matsalolin na sallah saboda su ne ke da wahala kuma shi ne kullum musulmi sai ya yi shi godiya na farko kenan godiya ta biyu ga ɗan uwa wanda ya ba da shawari na dawo da karatu bayan da akwai wanda ke gabatar da karatu wannan masallaci yana karanta da bayan salihi da corona ba da gaba a karatu ya dakata to ni ɗan uwa wanda muke zama da shi kullum a Muhammad Awwal a Ahmad Bibi da Bulewi ya tsaya kwarai da gaske ya ba da shawari inda wata karatu ya tsaya ta karatu a wannan masallaci aka je kuma a idiri shi shi idiri aka samu kwamitin masallaci suka ce dama abin da su kada shi ne da alimantarwa to godiya ta musamman da shi wanda ya yi aini wannan shawara a duk abin da ake yi shawarar shi ma yana samun lada da kuma godiya ga duk kwamitin masallaci da suke ba da dama kuma suka tsaya duk karatu ya ke yi da su a da kuma masu sauraro don in ba masu sauraro mai magana ba abin da zai faɗa in kana ganin kamar magana ga mutane to sauraro ya fi shi ga mutane duk iya maganan ka ba za ka je ka rufe daki ka zauna ka ga ke ta surutu ka ba duk yadda ka tara karatu ba za ka je ka shiga daki ka zauna ka yi tuba da karatu ba dole sai ka samu mai sauraro kenan mai sauraron ya fi muhimmanci shine mai mutum idan ba a samu mai sauraro ba ba za ka yi karatu ba saboda haka masu sauraro suna kokari kwarai da gaske da suke zama suna sauraro har ma suke tambayoyi musamman shi daga cikin wannan ruwa alhaji muhammad yaro da kullum da shi ke zama a wannan wuri kuma har yake yawan tambayoyi akan duk matsalar da aka yi magana a kai wannan godiya da dukkan yan uwa da ke yawan kokari a na sauraron karatu ne saboda in ba don kuma ba za a yi karatu ba godiya na uku godiya ga ainihin yan uwa musamman wato midiya na zawiya wanda suke tsayawa kullum wannan karatu suke yada shi a wurare da murya ba zai isa ba ba a taɓa samun wani wuri wani rana an zo an zauna sun yi zama hamsin da shida a ce an zo an zauna amma mai ɗauka mai midiya bai zo ba sai dai a ce mai karatu bai zo ba an samu wani kamar a cikin karatu da aka yi sai liman da dafala ya zauna ya yi karatu a wurin har kusan sau hudu a ran da shi ne gabatar da karatu bayan sannan malam abdullahi musa malami shi ma ya zama ko ya gabatar da karatu a wani wuri a cikin wannan zama mai da aka yi saboda haka amma duk zaman da ake yi su masu midiya da su ake yi kullum da su ake yi suna kai karatun wurare na nesa wanda suke ba su halarci wurin ba suna da kan karatun gida suna zaune saboda haka wannan godiya ne da ainihin gwati gare su a wannan kokari da suke yi da kuma ɗan uwa wanda shi ma ya tsaya duk zaman da za a yi sai ya turo data yake ainihin gudunmawa wannan a malam muhammadu ne da aran allah saka da kai shi ba ya ba da izini ya tafiya ya je gida sai ta fi da wannan zama ba amma dai kullum zama da gudunmawa da kokarin su ake gabatar da wannan zama din sannan tsarin godiya ga su kwamitin zawiya na ainihin media na zawiya da wani bakwasa da suka yi kwanan nan suka ainihin buɗe website da wanda suke media sun san da yake nufi da website na zawiya ko kuma suka kuri da yanzu ana bukatar karatu kwarai da gaske amma matasa duka mutum zai yi kwana talatin kullum waya ne a hannunsa amma ba zai yi minti talatin yana da shi da littafi ba to da wayoyi ne a hannunmu sai suka ce to akwai bukatar a ce karatun da wani ba zai ɗauko littafi ya zai karanta ba kullum abubuwan da yake karance karance a waya ne to akwai bukatar karatuka da ake yi ana rubutawa mutane fassarar su tun littafin sun kawai a rubuta kawaidi a fassara shi da hausa wanda suke rike wayan a za'a rubuta suna karantawa tunda a wayan karanci karanci ake yi to suka bude website mai suna www.zawiyarmu.gcca.com.ng aka fara gabatar da karatuka na fikiru da kuma fikiru ɗarika a fikiru an sa littafin kawaidi tun daga bajin farillan sallah ana rubutawa ana fassarawa duk wanda yake bukata zai riske wannan fejin sai ya ainihin samu abin da ya shafi cikin ɗariƙa ce wanda ɗan uwa da yawa suke da buƙatar su ƙwarai da gaske mutum ya san cikin shari'a ce ko kuma ya karanta abubuwa da yawa cikin shari'a ce amma ɗan ɗariƙa ne kaɗan bai shi littafi na ya karanta a cikin ɗariƙa ce sai ka samu bai ma san sunan littafin ba bai da ce ya karanta su to nan ma aka ce akwai buƙatar ya zama ana tattaunawa ko kuma ana rubuta cikin ɗariƙa ɗin to sai aka ɗauki littafin babban malami a kasar nan wanda duk ɗalibin ilimi ya san shi shehu da kuza bin sabil zaria a kuma littafin da ya kan cikin tsarika wato matsalatu kullan fi ma'rifat fiqh yurdi tijani wannan littafi shi aka fara gabatarwa ana rubuta shi ana rubuta fassararsa a wannan fili saboda haka ana muku godiya da wannan kokari kowa inda zai ba addini gudunmawa zai suka tsaya ta wannan bangare tunda bangare da suka zama to ulul amri akai sun kama nan bangaren suka zai suna ba da gudunmu akai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya riko da hannunmu gaba daya abu na karshe za mu gabatar da ainihin abin magana zuwa da shi ya hukuntar da mu akan ilimi din duka bangarori guda biyu saboda da duka littafin muka rike ba san wannan ilimi na zamani ba da wannan abuwa duka za su kawo za a rikar da muriya zuwa inda ba zai yi ba amma da ya zama duka bangarori ɗan uwa sun rike sai zama kowane bangare a kowane da suke kullum da wurin kuma za su ba da gudunmawa a cikin lamari saboda shi zai ba fitarwa kan ilimi sannan zai mana addu'a na hajjin Muhammad littafin da ne da asfar fi shakki wa da cikin asari sannan zai izini na sa littafin da shirin asmari wato fikirun maliki wa diddatahu al-mutabbaqa ala matin shimari fi dawi da wata kubra wato shirin shimari shi ne yake da kan abubuwa duka saboda ana ba tare da lokaci ba za mu kama magana da shi na kwa wikin da maganganu da surutu kuma da ƙarshe akwai وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya musamman shi kan shi malamar tutare ya ɗauki wannan nauyin tsayawa wajen karantar da al'umma cikin wannan tari da albarka a halari Allah ya saka mata alkhairi tare da sauran malamai da suke koyarwa a wurare daban-daban kamar shi ma ne ga shi ma ga sauran wanda suke kokari Allah ya saka mata alkhairi kamar da shi ba da yi magana ya bayani cewa duk ƙoƙarin karatunka in ba ne sauraro karatun da zai yi ba sauraro ka suna da muhimmanci wani suke sauraro ka samu sauraro wannan karatu Allah ya fara da kai labari yana zuwa mun yana gaya mun cewa musamman duk gaci alaji yago kullum da shi ake wajen zama da malamin da gaskiya faɗa mun wanda ake wannan zama da su Allah ya fara da kai a gurguje da yake lokacin ba nisa kwaɗaitarwa ƙarin kwaɗaitarwa da kan yin karatun ilimi lalle dajewa karatun ilimi a tsaya a yi sosai yana da kyau lalle musulunci ba zai rayu ba sai da ilimi in ba ilimi to abin ba zai yi ba to saboda haka tsayawa a yi ƙoƙarin a ga cewa an tsaya gunda ake karatun ilimi muhimmin abu ne don Allah su da zama yana cewa tsina ya aliyu an ta gado wa fata allama baban yi kita da layi kayan zakari an ci da ni ni a raka kai aliyu ka yi samba ko ka je ka nemi sani ba ki iya cikin tajin Allah kamar alƙur'ani ya fi ka je kai na jila raka a tsini a wani waje yake ce masa ya aliyu da an ta gado wa fata allama baban minan ilimi amina bi aulan ta'ala khairu laka min an tusalli alf raka'at kai aliyu ka je kai sallwa ko ka ne sanin babi ɗaya na ilimi za ka yi aiki da shi kai ko ba za ka yi aiki da shi ba ya fi ka je kai na da raka'a har ma a wani waje ake cewa manzo Allah ya fito daga gida wata rana sai ya samu shedan a kofar masallaci shedan wannan shedan din a kofar masallaci iya iya tsaye a cikin masallacin akwai mutum yana bacci akwai ko wani yana yana yana yana yana sallah sai manzo Allah ya ce shedan kai shedan me me tsaye da kai a kowar masallacin nan sai ce la ina so in shiga bata mai nafila ki sallar nan na so shiga bata mai sallar sai to kuma ina tsoron wanda yake yin bacci kar in bata sallar sa mai baccin ya farka ya gyara masa ne zamani na aikin banza yake to me yasa baka tsoron mai yin sallah kake tsoron mai yin bacci ya ce shi mai yin sallan jahili ne ba abin da ya sani fata shi abu ne mai sauki amma mai bacci mai ilimi ne malami ne ina tsoron kar bata wannan aikin jahili shi ko mai ilimi ta gyara maza ya zo ya bata mun gina wa aikin to shi ne manzon Allah ce naumul alimu khairun min ibadati jahili ashe in haka ne baccin malami ya fi ibadan jahili saboda haka lallai ta yin karatu ne ake da aji komai ma yana samuwa ta wajen yin ilimi musamman masu yin ilimin da su ɗaliban da suke sauraro da shi malamin da yake koyarwa kandishan ɗinsa yi don Allah ya kasance kowa na yi ne don Allah shi malami yana yi ne don Allah don ɗaukaka addinin musulunci kuma sauraro suna zuwa sauraro ne don Allah don gyara addininsu wannan shi ne sai a samu natija mai kyau in aka samu rashin dacewa bayi don Allah akwai wa'yansu bukatoci daban wanda ba don Allah ɗin mutum sai abin da ya lalace wanda mu a cikin tafiyanmu insha Allah wannan yana da sauƙin faruwa a wajenmu ba kan makota da muke jin yadda suke tafiyar da al'amuransu wani gari wata rana ƙauyuka ne guda biyu wannan ƙauye da wancan ƙauye wancan ɗaya ƙauyen su bautan itace suke gungume gungume suke bautawa wannan ƙauyen su kuma Allah suke bautawa to sai wannan ma cikin masu bautan Allah sai wancan ƙauye masu bautan gungume nan abin ya bashi haushi sai saba gatari dan na niyya zai je sassa da gungume da suke bautawa rake gatarinsa ya kama hanya a kan hanyar sa tafiya ya bar ƙauyen su kafin ya shiga wancan ƙauyen sai haɗu da wani mutum sai tare shi sai kai ina za ka je yake zan je ƙauyen can ne itacen da suke bauta da ke sun ce sassafe sai wannan ya ce kai da ruwan da su ka fasa je ne abin su kai ka je kai naka sai ce zan jin tsari sai ce to tsaya maka nasiya ka koma gida daga yau sallah tun daga sallar azhar ne yau in ka yi sallar azhar in ka koma gida ka ɗaga buzunka za ka samu dinare biyar duk salloli biyar ɗin nan za ka rika samu dinare biyar biyar take da gaske yake ko da gangan yake da gaske yake in koma gida za ka yi sallar azhar ne ya buɗe buzunka sai samu dinare biyar ya ɗauka ya aka yi sallar azhar ya koma ya buɗe buzun ya sake samu dinare biyar salloli biyar ya kowanne lokacin ya buɗe yana samu dinari biyar. Kashe gari sallan azar da ya aka yi sallah da ya je buɗe bai samu dinari biyar ɗin ba. Sai ce aikin banza ya min mai yaudara, so da aka yi sake taɓa gatari. A wancan, a wancan kafin alkawarin zai ba dinari, zai samu dinari biyar ɗin, sai mutumin ya kama suka kama kokuwa mai gatari ya ɗaga wannan mutumi ya ramka da ƙasa zai sada yi da gatari duk ya ba da ga kyautun zan maka shi ya farka masa maganar samun dinari biyar biyar to bayan ya salloli biyar yana samun dinari biyar biyar kashe gari kuma da ya sala zai samu dinari biyar din ba ya sake ɗaukan gatarinsa zai zai je sada wancan itace har yanzu akan hanyar sa ya sake haɗuwa da wannan mutumi sai ce ina za ka je yake zan je sare wancan mugun shi ba za ta ce ba ta kawo kokuwa wannan mutum ya daga mai gata gizo mai rafka da ƙasa ya ɗauki gata zai sare ya ce a to ka laka ta ji ba tambaye ka wai dan Allah kai tunan kai wane ne kai sai yake shi ne shi ɗan yake shi ɗan wanda ake faɗa yake shi ba yake to ya aka yi wancan karo na kare kai wannan kuma karo kai kuma ka kare ni sai yake wancan karo ka taho da niyan aiki ne dan Allah shi yasa ka samu nasara aka yi ka kada ni amma yanzu cikin wanda kai ba dan Allah ba ne dan ka rasa dinare biyar ne shi yasa ka ɗauki gatari ba dan Allah ba da rayin kuɗi ne dan haka in baka koma ba to mutanen garin in ka je kashe ka ba za su ban kada kai ba sai koma kace ashe duk aiki in ba dan Allah ba da aikin banza ne saboda haka lallai ne duk ayyukan za mu yi mu sake shi aikin da muna yi don Allah sai su samu natija mai kyau fatan Allah ya saka masa da alkhairi babban limanin shi malam kuma liman Allah ya saka masa da alkhairi yana tsaye mana ya tsaya mana da kokari kwarai da abiya bai cin kansu salawati kallon suka abubuwa da muke yi misalin addini in mun neme shi yana ba mu haɗin kai yana zuwa Allah ya saka masa da alkhairi muna kuma godiya Allah ya kare mu da kwana Allah ya kare mu daga can anguwan nan musamman muna ƙara jinjina wa alaiya ko Allah ya saka wa alkhairi malamin yake da shi da wasu daga cikin ƴaƴan akwai dan asabe na sai asabe mai kokari da fara da ya ce duk da su ake wannan kura Allah ya saka alkhairi malam Umaru yana nan murmura kwashe mana addu'a da ya saka alkhairi ba ma da wani mana murmura da ya saka alkhairi الحمد لله رب العالمين